أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد فاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد a cikin godiya Allah yau muna juma'a 27 ko ga watan shawwal hijira ta 1441 wanda ya daidai da 19 ga wata na shidda miladiya 2020 a cikin godiyar Allah ga mu Allah ya kamu inda muka saba karatun littafin a shifa bi tarifi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam a zawiyar mu zawiyar shekhu malam marwan radiyallahu anhu a halaka wannan zama na talatin da biyar kenan za mu tashi cikin fasali na ishirin da biyar wanda ke bayani bisa kan hadisin nan na ibn abi hala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam awa inda mun kawo inda muka tsaya inda yake bayanin wa yabda'u man laqiyahu bi salam dan muka tsaya ko ah qultu in ji sayyidina hasan al-hasan ibn abi talib ibn abi talib radiyallahu anhuma yake cewa qultu sai nace sifli mantiqahu ka sifanta mini maganarsa sai sifanta mini maganarsa sallallahu alaihi wasallam kala sai ce kenan hindu ibn abi hala kenan ko yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawassilal ahzani manzo Allah tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance mai irin kullun ka gan shi yana cikin wani abin da yake kama da bakin ciki ko damuwa mutawasil mai bibiyar juna amma wannan a ƙarƙashi mai sharhin ma littafin na shifaƙin nan ya kawo wata magana ta ibn qayyim inda yake cewa qawluhu mutawasil hazan qala ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawziyya yake ce yace hadithu hind bin abi hala fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana mutawasil hazan la yathbut hadisin hind dan abi hala cikin sifan ta maki sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai bibiyan bakin cikin shi mai bibiyan juna ne ne kullu yana cikin damuwa yace wannan baya tabbata fi isnadihi man lam yu'raf kamar da muka bayani a baya da mun cikin isnadin hadisi na akwai wanda ba a san shi ba wa kaifa yakunu mutawasil al-hasan ta yaya ma'aiki sallallahu alaihi zai kasance mai bibiyan bakin cikin shi kullum mai bibiyan juna ne kullum yana cikin damuwa wa qad sanahu Allah ta'ala an al-huzn hakika kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga yin bakin ciki fi duniya a cikin duniya baki daya wa asba fi duniya ko wa asbabuha fi duniya kenan wa asbabuha ko haka ne ko wa nahahu an al-huzn kuma ya hana shi ma daga yin bakin cikin ma alal kuffari amsa kafirai ko yakta al'allaka ba wala ta zan alaihim ko wala ta kuye daga imaim kurun Allah ke ce mai kakai bakin ciki a kansu ba su ba da gaskiya ba la'allaka ba shi suka Allah ya kunu mu'minin ka duka da irin Allah ya hana shi ya yi bakin ciki a kansu kin nan ma ma Allah rasulullahi balagh kai da abin da ke gare ka kawai ka isa musu da sakon ba mu dora ma ba dole sai sun sai sun imani duka Allah yana hana shi shiga damuwa kan hakan a wa gafara lahu kuma Allah ya mai gafaran ma taqaddama min zambihi abin da ya gabata na daga laifin shi koda zai yi laifi wa mata akhara da abin da yake zuwa faman famin aina yati al-husn ibn qayyim yake cewa to ta ina ne bakin ciki zai zo mai sallallahu alaihi wasallam barka ana sallallahu alaihi wasallam yace bari dai manzo Allah ya da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance da'imal bishri mai madawamin farin ciki ne da hukul da hukar sinni mai mai dariya ne kullun hakorin shi yana yana za ga hakorin shi saboda saboda yana yana cikin farin ciki da da far'a da dariya ista'aza miyal hammi wal wal wal huzn ko hazan ya ce bari ma nai tsira da aminci Allah ya tabbata a cikin hadin shi hadisinsa ya nemi tsarin Allah daga bakin ciki daga damuwa da bakin ciki yace wal farqu bainahuma abin da yake farki abin da ke raba tsakanin su wannan guda biyu shine alhamdu da wuzun yace annal makruha annal makruha allazi yaridu ala alqalbi in kana lima lima yustaqbalu fa huwa alham abin ki wanda ke zo zuciya in ya kasance dalilan abin da ke zauwa ne a gaba damu fa huwa alham to shine ake cewa ahammu shine damuwa abu abu kana tsammanin abu ne wani abu da zai zauwa wannan abin na in ka tuna shi abin da zai zo gaban nan to baya ma kyau ba to sai ka shiga wata damuwa to wannan shine ake cewa hamu wa in kana limama da in ko damuwar taka ta kasance dalilin wani abu ne da ya shude to fa huwa al-huzn shine ake cewa huzn bakin ciki wa qala abu al-abbas ibn taymiya abin da ake cewa abu al-abbas dan taymiya shi ibn taymiya sunan shi ahmad saboda haka duk wanda ke suna shi abu al-abbas lakabi ne da duk wanda ke da suna ahmad yace laysa al-murad bil huzn fi fi hadith hind ibn abi hala al-alam yace wannan huzn kin da yazo cikin hadisin ibn abi hala ba ana nihin da shi ba wai jin ciwo ala fauti matlubin absa fauti ko tserewan wani abin nema aw husulu makruhin ko ko tabbata ko samu wani abin ki fa inna zalika manhin anhu wannan duka abu ne wanda yake an hana shi an haramta yin shi walam yakun min halihi kuma wannan bai kasance daga cikin halayensa ba tsaya da amince Allah tabbata gare shi wa inna mal muradu bihi kawai abin da ake ni da shi al-ihtimamu shine damuwa wata ya kuzi da falkawa lima yastaqbiluhu min al-umuri domin abin da zai fuskance shi na daga lamurruka shi abin da ya fasara wannan kenan a yace da'imal fikrati mai madawamin tunani ne kullun yana cikin tunani shi yasa maulana shi islam a wannan sai musu bugo guda ya faɗe su ya ce wa ahzanuhu mawsulatun bi tafakkur wa in qala qala al fasla wal haqqa yarji'u annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ke na damuwar shi mawsulatun bi tafakkur azanuhu bakan cikin shi da damuwar shi abin sadawa ne bi tafakkurin da tunani tunani ne kai ka ce tunani ne yake kawo mai ka ganshi kamar yana cikin damuwa laysat lahu rahatun ma ki tsaya da amince Allah ta abatar gare shi baya da hutu cikin tsarin rayuwar shi ba baya da hutu wala ya takallamu fi ghairi hajatin baya magana cikin rishin buƙatuwar ayi magana inda ba a buƙatan duk inda kaga ya magana ko inda ake buƙata ayi magana ne tawila sukuti mai mai mai tsawon kawaici ne mai matsawaicin kawaici ne sai shiru ya jima yana kawaikin nan ba ba ka yana magana yaftatihu kalama wa yaktimuhu bi ashdaqihi yana farar da magana yana riye ta da bakinsa wannan wani abu ne abin yabawa a wajen larabawa da baki ba mutum ya fara magana da wani abin da yake wani lankwashe-lankwashe ba kamar ko da hanci ko da da labba to da bakin shi baki ɗaya yake sallallahu alaihi wasallam yake fara magana kuma da shi yake riya wa yatakallamu bi jawami al-kalim yana magana da matattarin maganganu ma'ana in yi magana ɗaya magana nan da ya faɗi sai ta tattaro maganganu da dama a cikin ta duk kowane hadisi ka ɗauka na ma'aji sallallahu alaihi wasallam sai ganshi musamman wanda hadisi ake gani wannan marasa tsawo kamar gajeren hadisi wanda ba su da tsawo to kai sai ka ga inda shari za ka mai sai ka jima kana yi ba kawai inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa la darara wa la dirara ba cuta kace ba cuta ba cutarwa to me ake ni da ba cuta ba cutarwa to nan wanda kaga masu shari sai gani an doki takarru ana ta shari dukkan wannan kuma ya doki sai doki ma'ana da fasalluka da dama hakan nan magana shi da yake cewa sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati kawai ayyuka suna tabbata ne da niyoyi to wannan kowane aiki kowane babi sai wannan hadisin ya shiga a cikin shi to haka ma'aiki sun yi in yi hudu magana guda da sai ta zama ta taro maganganu da dama da ma'anoni da dama fasulan magana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance a rarrabe ba a tattakure ba haka ji wata magana ta shiga cikin wata magana ko gaugawan magana haka a yana magana ne fasulan wa in qala qala al fasla in zai magana magana shi a rarrabe take kamar ka kirga su harfan da yake wuri sallallahu alaihi wasallam la fudula fihi babu abin da ake cewa fudul a cikin maganar shi fudul irin a wadi magana ha a shida abin da baya da amfani cikin magana a haɗu abin da ake nema a ƙara ma da mara wanda wanda ba a nema shine fudul fudul na komi ƙari bisa kan abin da ake nema ko da abinci ne abin da yake aka aka ce ka bada fadl me ma wai ta sadaka bi fadli tsami aka ce mutum ya sarka da abin da yake ragowa ne akan abincin shi to ragowa wannan akwai inda suke daman abin zargi ragowa sukan magana magana ka hude ta daidai da ake son ta amma ka ƙara ka wuce iyaka to wannan ta zama abin zargi to sallallahu alaihi wasallam la fudula fi babu ka samu abin da ke ƙari ne cikin abin da ake nema cikin magana sallallahu alaihi wasallam wala takfira kun babu takaitawa ba hudin magana kuma kai kana buƙatan a ba ku gane ba kuna buƙatan kuna son ƙari a'a ni magana za ku ji kawai ta gama ta gama duk abin da ake so a faɗi da misal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai saukin kai ne laisa bil jafi shi ba mai wauta bane walal mahin kuma shi bai zamo abin ya sarwa ba a cikin mutane sallallahu alaihi wasallam shi saboda a shi laisa dama kuwa sani shi ba mai wauta bane ba mai matsawa mutane bane ba a'a walau kunta fazzan daga lizan kalbi dan faddu minuka min hawlik haka Allah ke mai shaida walal mahin shi kuma yanda yake da saukin kaikin nan da muka wadi yance mai saukin kai ne a'a bai zama ba irin wanda kawai ya kai har ma ka zaka iya taka shi ka huce a'a laysa bil jafi walal mahin sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu ni'mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama ni'ima wa inda qat koda ta kankanta duk ko mun kankanta ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta la yazumu shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam baya zargin komai kawai kaga abu ka zargi kaza wannan har wasu mutane sai su baka mamaki kawai komai ma abin zargi ne wannan kaza lokaci ya zo a ce wannan kai wannan zashi kai ya damu mutane dari ya zo haka menene damuna ruwan wannan sab rishin ruwa ko ko mutum kullun cikin zargi yake me wani me wani mai hikima ke cewa a kuta insanu ma vitaminil mar'i bisayf ash-shita wa idza jaa ash-shita ankarahu fa huwa la yarda bi halin wahidin qutil insanu ma akfaru ma akfarahu yace mutun da yanda mutun ke gurin in yana cikin zai yana gurin Allah kawo sanyi kuma in sanyin ya zo sai kuma ya yi kuma yana musu sanyi ka sanyin nan kuma da ya ishe mu ya ce shi da mutum bai yarda da hali guda ɗaya ya ce kutilar insanu ma akfaru Allah ma ke ce ya kutilar insan ma akfaru mutum mai irin mai irin wannan hali na kafirci shi kafirci kare kala biyu ne akwai kafirci kufurin ni'ami ko ake ce mai wanda kafirce ma ni'imomi na Allah rashin godiya to kutilar insan an tsine ma mutum irin wanda ke halin shi haka rashin godiya ne ma akfaru miye yahi mutum rishin yahi shi yawan kafirci yawan rishin godiya wa Allah duk abin da ya zo mai ba haka yake so ba to shine sabana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yazumu shay'an yu'azzimu ni'mata wa inda kat la yazumu shay'an baya zargin komi lam yakun yazumu zawaqan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana zargin dandano ce irin ni ni irin kai ba na son abu kaza cikin ɗanɗano ko ma irin ko irin kaji ba wani kala abinci ka ce kai ni na tsani na tsani barabusko kawai ke to haka ba haka yake sallallahu alaihi wasallam wala yamdahu kuma baya yaban shi kai wannan yanda nake son kaza shi ma mutane masu hankali suka ce wannan alama ce ta kwaɗai kai abinci kaza ka ce kai ni ni wanda kaza nake so kaza kai nama ya sha kaza in aka mai kaza alama ce ta kwadai to annabi sunan baka ji shi yana yaba ma abinci baka kuma baya zargi cikin wani kamar yadda mai hadisi sanan yake cewa kawai inishtahu akalahu wa in karihahu tarakahu in yayi in ya abin ya mai sai ya ci in ko mai mai ba sai ya bar shi wani lokaci ba ba wani magana ya ta'aliki ba ba ce kai wannan dadin ci a gare shi kai wannan ina an wani shi har ma saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai masu hankali kamar da Qur'ani mai umarci ya umarci musulmi baki daya shine abin koyon kowa to akwai abin da mun bai ce ma zai ce a'a yana ce an kame zumuwa ne da madara cikin makayi guda ce udumani fi ina'in wahid la ashrabu wala akulu wala uharrimu au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace a hada abu guda biyu cikin makayi guda daya bana shan shi kun bana haramtawa kamar yanda yace ma albasa ita ma albasa yace baya ce amma bai haramtawa to sai ya bayani ni da ba ni ci dai wannan bai mana ba amma ba haramta ba wanda ya ga shi abin ya mai sai kan shi sallallahu alaihi wasallam wala yuqamu li ghadabihi idza tu'rida lil haqqi bi shay'in ba abin da yake ake tsayawa hushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi babu wani abin da in hushin annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabo shi ya tashi ake kawo wani abin ya tare wannan abin saboda min yace hatta yan koko yace hatta yan tasira har sai ya samu nasara bisa kan abin nan da ya hushi domin shi wala ya ghadabu li nafsihi amma ma ji sallallahu alaihi wasallam baya yin hushi dan an taba kanshi dan saboda karan kanshi kawai a wala yan tasiru laha baya neman ya taimaki kanshi da kanshi abinda abu ne na karan kana ni ne aka ma ni aka ma ko a to in ni aka ma dai in shi aka ma tsira da mutane saboda karshe a ba komai ba komai baya neman ni za ma waye ya mu ne za ma kaza a a bayan shiga bakin maki sallallahu alaihi wasallam sai dai kar a saki a tabo wata alhurma ta ubangiji idza ashara annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin nuni ashara bi kaffihi kulliha sai yayi nuni da tafa hannun shi baki daya banda ware ya tsanya guda malama suka ce to sai dai inda yake nuna yake so ya nuna ya taka ubangiji ne nan wurin yana daga ya tsanya yana daga ya tsanya shi manuniya inda yake so ya nuna kada ya taka ubangiji eh amma ba haka ba inda nuni ne na komi da ake nunawa shi da ya ta hannun shi baki daya yake nuna abu haka sallallahu alaihi wasallam wai za ta ajaba qallabahu qallabaha in kuma wani abu ya bashi mamaki yace sai ya juya hannun in hannun shi kamar haka take tafan hannun yana kallon sama aka wani abu mamaki sai ya juya hannun shi haka in kuma haka yake sai ya juya sama malama suka ce nuni ne zuwa abu mamaki ba saba ganin shi ba kai ka ce sama ce aka mera kasa ko kasa ce aka mera sama shine abu mamaki shi ma mutum a wani abu mamaki ka zafura ka yi ihu yi ma khifa yana nuna raunin hankalin mutum ko cikin mutane aka zo wanda ko da gidan kallo ne masu ihun nan ba ba lafiya bane ba yawa wanda dai ake gan dama wanda ake gan wanda ba mutanen daraja su ne ake iwace iwace haka to saboda haka shi ma aki sarsa nan abu ya bashi mamaki ba wannan yake ba zabara yake ba ba wani magana yake ba ba ko magana ba sai dai wannan isharar da hannun shi wai za ta haddasa in ko ya tashi magana in yana magana ittasala biha sai ya sadar da ita ma'ana ita wannan hannun shi sai ya sadar da magana da hannun shi wata riwaya ittasala wata fassala wata afsala ba sani ko ni a wurin ku ittasala ne ko to akwai riwayan da suka ce suka ce eh afsala amma ita wannan masana lunga sun yi mai da wannan sun ce ba ta inganta saboda a larabci wannan fi'ilin na wanda yake da fa da sad da lam sai dai a ce fassala in za a mira shi rufa'i in za a mira shi mai ta'addi kamar da da rashi ake cewa transitive akwai babbar transitive akwai intransitive wanda ke kawo ni yana kwanan nake na sunan na sunan mafulin bihi da da Hausa ana ce mai ko ko aikato ko menene da Hausa akwai karbo ko karbo so so so aikato to wannan suna sai mutum ya karanta nahau nahau ne na Hausa eh in fi'ili wanda yake da da harshen ake cewa verb transitive ko shi ne wanda yake da complement ko ake samun aikin da wane misali in in cin abinci ne wane ya ci to dole a haɗa abin da ya ci ya ci abinci to amma akwai wanda shi bai da bai kawo wannan aikin na karshe mai bi mai kama a ce ya zo eh wano ya tahi ko ya zo bai zo ya tahi babu babu abin ga babu babu mafulin bi to shi ma wannan in wanda zai kawo fasala rabuwa ne to in ana so a maida shi mai wanda yake kawo wani wani mafulin bi kamar complement nan sai a ƙara mai shadda sarkin da zaki ƙara ma shadda ce fasala ya rarraba aka ce rabawa ba ta kawo ba kamar alternative ne amma in aka ce rarrabawa kuma ya rarraba to wannan sai a samu abin da aka rarraba to shine suka ce ba a wannan in ana so mai da shaka ba alif ake kara shi ba ba ba afsal ake kara shi ma fasal ake kara saboda wannan haka suka rauna wancan riwaya suka ce kuma ittasalan ana iya fahimta wani abu a ciki saboda in ya in ya magana aka ce tafin hannun nashi yana saduwa da ita amma suka ce kamar yayi kyau in yi da waccan da fassala yana rarrabe magana da tahin hannun shi da hannun nashi ma'ana yana nuni an sanya sallallahu alaihi yana cewa attaqwa hahuna yana nuna kirjin shi na cewa tsoron Allah anan ne hakan nan zai ce ana wa kafin da ta maka hatan hataini ni da mai rikon maraya kamar wannan sai aka ce ya daga hannun shi guda biyu a ce da wannan ta tsakiya da da manuniya haka dai yawa yana yana hidin irin haka ya nuni da hannunsa to shi na ke so a ce yana rarraba maganan da hannunsa fasala ittasala bi haqin ko fasala biya aka ce fa daraba bi ibhamihi al-yumna rahatahu al-yusra cikin irin da ke rarrabe magana wani bi sai ya sa sai ya ya bigi tahin hannun shi na hagun da babban yatsa shi ta dama babban yatsa ta dama ya buga ta a bisan tafin hannun shi na hagun duk da irin nau'i ne na ishara na nuni bisa kan abinda shi nuni shi kanta ishara ita kanta wata luga ce ita ce halshen da wanda kowa iya kowa yakan iya iyawa da mai ji da wanda ke magana da wanda baya magana da kurame da masu magana duka sai a yi ishara a yi nuni yawa to amma in aka yi magana aka gama da nuni kuma an yi fahimta wanda sai ga in mutum yana ishara wanda ke nesa ma sai ya fahimci wani abin da wannan kaza ke ni saboda duk ko ba nan shi ma wannan saboda nunin da yake sai sai a fahimci abin da ke nuni to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganan kuma yayi nuni da da da hannayensa guda sallallahu alaihi wasallam wa idza ghadiba a arada in annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi fushi kuma a arada sai ya kauda kai wa ashaha kuma ya rike huska shi ya canza huska wa idza fariha gadda tarafahu in kuma yayi farin ciki sallallahu alaihi wasallam yana rintsi idan shi jullu dahikihi tabassum mafi yawan dariyansa shine murmushi ba ba kake ta dariya ba wa yaftaru an misli habbil gamani amma in zai daga bakin shi bakin shi in ya yaye dalilin farin cikin ko dariya aka ce sai yaye abin da yake buɗa ma bakin ka za ka shi yace kamar kwayar girgize abin da ake yi da kwayar girgize shine kankara yanda kankara ta ruwan sama take da haske haka kai ka ta koran shi wannan haka ne hasken su in ya bude bakin shi ko in zai dariya sallallahu alaihi wasallam qala al-hasan fakatamtuha anil husayn bin ali zamanan wannan kamar da muka wadi sayyidina hasan ibn abi talib radiyallahu anhu ma shine ya tambayi dan uwan mamasa hindubun abi hala ya bashi labarin yaya annabi yake sallallahu alaihi wasallam sifanta mai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta mai shine sai da ya kawo har nan yana idi ga yanda ya hada mini ga yanda ya hada mini ga yanda ya hada mini da ya hada mini sai na boyewa dan uwana Husaini ban hada mai ba a su an mamaki su ma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam amma yaya ne suke tambayan wanda wani kuma ba ya hada musu to dalili na farko dai musamman al-Husaini duk cewa ba nesa bane ba ciki guda ba lokaci guda aka yi su ba amma duk bai wuce binsa ne da tarki ba su kan abin tarihin wiladul hasan ba shi al-husaini an haye shi ne hijira tana da shekara hudu shekara hudu shekara ta goma cikin cikin tasha ɗaya ma kisar sama ya bar duniya to kaga duka ba su ce shekara shidda zuwa bakwai ba shidda zuwa bakwai to ba su karra annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau ba saboda haka suke tambayan irin wanda shi agolan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tun farko ma shi da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aifi a Khadija wadda ta haifi mahaifiyarsu shi yana da shi shi sai a ce da wayansa su suke tambaye shi yana waɗi ya da musu wannan duka a sifofi mun saba kamar irin wannan sunaye na sabon ya gita mukan wani dan wani abu a kai wanda aka sani su ba saboda wannan darasi da muke na sanin annabi sallallahu alaihi wasallam hidin yanda ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam in ka san wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ƙara ma sanin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman irin su waɗannan wanda suke jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su Hassan da da Hussein yake cewa ma Allah wannan ina kaunar su ina son Hassan ina son Hussein Allah ka so dume san su su yake cewa su ne shugaban samarin aljanna alhassan da alhussein haka suka tasa annabi sallallahu yana nuna musu gata da kauna sosai in suka zo ana sallah sai su marƙaya amma aiki sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku in yayi sujada zo sai su ma su daddane shi akwai lokacin da ya jima ma an sabai sai da suka fara dagawa ko wani abu ya faru sai ga a'a ba abin da faru kawai wa'annan yayin shi nake saman shi in ya in ya dago sai ya dago su da su a hankali a hankali in aka yi da sallah kuma sai dora su bisa kan cinyen shi wannan bisa kan wannan cinya wai dora wannan bisa kan wannan cinya shine maulana shi islam ke cewa walaitiya kasirdaini idlaini fawqahu walaitiya kasiddiqi laiti ka jafari cikin irin gurin da yake yi ya ga ya samu kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce ina ma a ci duk cikin abin da yake guri na farko wanda ya kusa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya faɗi ba sai su a nasan da na ce ina ma a ce ni tamakar wa'annan jikokin nan nashi ne madaidaita wanda suke tsare kun juna idilai ne wanda suke madaidaita fauqahu birbishin shi lokacin da yake dora su sama yace walatiya kasiddiq ina ma ce ni ne sayyidina abubakar ina ma ce walati ka jafar ina ma ce ni ne jafar bin abi talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai shabata khalqi wa khulqi haka bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani sayyidina abubakar yana girmama yana girmama su kuma wani abin da mutane da ko ba su yana da kyau shi ne daɗin sanin kau karanta tarihi mutum ya san abin da yake gudana ko abin da yake hakikanin lamari su wa'annan zababbun bayi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wa'annan halifofi guda hudu bancin asharatul mubashara wa'annan halifofi guda hudu yanda suke babu wanda ke babu wanda ke kyamar wani a cikin su sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cikin ƴaƴansa bancin Al-Hasan Al-Husaini akwai Muhsinu akwai cikin mata Ummu Kulsum akwai Zainab sannan wannan khalifofin guda hudu da guda uku da suka gabace shi yana da duka iya masu sunan su yana da mai suna Abubakar yana da mai suna Umar yana da mai suna Usman yana da daman kuma shi ka sanya ma mutum kaga mutum ya sa suna to wannan sunan yana shi da shi in mutum kaga ya sa ma dan shi sunanka to kai wata yana baka ya baka daraja sosai to haka tare cewa kuma daman wanda kowa yaso duk suna da duk yawancin suna da Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kowa yana da suna mai da mai suna wannan to yana da Muhammad bin bin Hanafiya haka su ma sahabban yanda suke girmama wa'annan saboda duk abu mamaki ne a ce mai imani yana nesa ko yana kusa ma ko a ga wata alama wai ta yana kyama wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam to wa'annan su ne kan gaba wa'annan halifofin wa'anda wa'ansu suke nuna cewa wasu suna san alibaita amma suna cine musu albarka suna zagin suna cin mutuncin su wa'annan sun yi kowa san ahlul baiti sun yi kowa san jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar shine farko wanda ya sanya salaf ga ma'aikata ga ga gwamnatin shi ga sahabbai ya diba martaba su yanda Allah ya girmama su Annabi sallallahu ba wanda ya yi girmamawa kamar wa'annan wanda suka yi yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar to haka sai ya sa musu salarin su kusan dubu biyar kowanne dubu biyar kinan su aka ce dubu ha ni na tsaya na yi nazari na lura har baya bayan nan har littawan su maulamu shi a mata yanyi lata na nuwa kudi sirru in ka diba in ana zancen adadi babu wani adadin da yake saman dubu sai na ce dubu dubu alif alif alif alif a ta zana dubu so dubu so dubu so dubu babu zancen miliyan ba kashe miliyan balle triliyon ko biliyan balle kai miliyar ko ko triliyan ko ko ko biliyan in ji wancan Nigeria ko kuma triliyon kin da ake cewa ina ga tana yawa daga ba aka yi dole ini take na kirgo tana daga bayan suka hito to zamanin na aka ce dubu malam kai karshen kirgo ne yawa to dubun nan dubu har guda biyar dubu biyar a ce dinari dubu biyar ke ba kowa da kowa su da ya tashi da su ya fara Hassan da Hussein ya ba su abin da ya ba zai ba mahaifinsu sai na Ali dubu biyar biyar har na dan shi ya mamaki to Abdullahi bin Umar ya ce ni da ni aka yi hijira ni ma na yana cikin muhajirun da harko da suka yi hijira suka bar makka suka zo madina su kuna ji ai wasu duka wajen shekara ta hijira tana da shekara hudu ma kaye su shi ya yi hijira ya halarci wannan mai ya kunkuna amma kuma a ce ba a daidaita su a shi wa'annan a ce su yana suka mai suka aka fifita su baban shi fifita su fintako gaba gaba da su aka ce sai na Umar ya kyare shi ce uskut la ummalak fa inna abahuma khairun min abika wa ummahuma khairun min min ummik aw kama qala sayyidina Umar radiyallahu anhu yace kyale mu bakin rihe mu bakin ka ce wani wani kamar irin da ake ta irin zagi na manya a ce baka da uwa ce baka da uwa kamar da irin zagin da kamar irin zagin da zai mai kenan ko wani abu kamar da haka yace mai ma'aifiyarsu ta hita ka ma'aifiye ma'aifinsu ya hina ka ma'aifin kuma kakansu ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kake so a daidaita wanda su da haka dai cewa su suna kana ma haka yayi mu'amala da su ya gina masu zamanin sun kama ma ma'aifinsu sun zo ma sun yi tsaye lokacin fitar na sai na Usman da aka zo aka kewaye gidan sai na Usman ana so a hallaka shi baban shi baban sai na Ali ya tura su su je su kare sai na Usman suna a kowa suna kakkarewa aka samu wani suka kewaya ta bayan suka yi wannan ta'adai abin da suka masu yana sai na sumar da nan bayan wannan sabanin da aka samu tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma da dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bishara yace dana wannan ya nuna sayyidina Hassan yace Allah zai hada jama'a biyu ta musulmi masu hada masu gaba da juna Allah zai hada su da wannan dan nawa da sai na ali hijira tana da arba'in shekara ta arba'in da ɗaya da yi wa fati aka mai wannan ya shahada sai mutane suka ma sai na hassan ɗansa mubaya'a da aka mai mubaya'a shi ko ‘yan watanni wata riwaya wata shidda kawai sai to shi kenan ni ba dukun danka wannan gare ni ba to ai abu kan amma yana shi ne sai na mu'awiya da suke yake da hedikwata a dimashq su suke nan madina ya ce to yadda za a yi shi ya ba ya yi tanazuli shi ne halifa ko to na bai wa ma'awiya ya ci gaba da halima ce idan ya zama musulmi halifan su ɗaya kalmar musulmi ta haɗu da tawan su sharɗa cikin su abin da ke rike da shi in Allah ya mai wafati shi sai na ma'awiya shi sai na hasan yana raye to shi za a bai wa halifancin ko shi ko dan uwan shi to abubuwa dai na siyasa sun yi ta afkuwa an ce an samu wa'ansu suka aka samu wata mata da mashi tunda Allah ya yi shi shi yana cikin mutane masu yawan arme su saki su arma su saki su arma su saki aka samu wata mata aka yi aka yi kwangila da ita dan ta bashi guba ta bashi guba ya sha yayi shahada irin wannan sai na bayan kuma wafatin sai na Muawiya shi ma sai na Hussein ya ga shi yake da cancanta ka a bashi halifancin nan to su ma aka yi dinda abin yanda ma'aiki sallallahu ya hudi ni daman ga iyakan lokacin da khilafa rashida za ta yi shekara talatin bayan ta kawai mulki ne za a yi kawai mulkin mulaka'u ne kawai mutane mulki ne za a yi saboda ba wani sassarci ba can irin khilafa bace ba in sama ake wacce sallallahu to daga baya shi ma suka yi abinda suka yarda a wannan hijira tana da shekara 61 yayi shahada a Karbala aka turo an sun da suka yaƙe shi yana da mutane tare da shi wajen mutum dubu aka turo mai sojoji dubu dubu hudu ana a wani gari ake ce ma Karbala na aka yaƙe su aka bancin an shahadantar da shi ma kuma aka hidda kanshi saboda haka ma ne shi ma buskan tarihi an san ana ka binne jikin shi ittifakan amma kan shi wani suka ce eh daga baya an maido kan an hada da cikin abu ne wani suka ce a misra kan yake wani su ce a dimashq wani su ce a madina babu tabbas wai ina ma aka binne kan shi dukkan to ai abin ya koma kamar siyasa ya zama abin daga baya siyasa ci ne kyau abin ya zama siyasa ta karhi kuma abu ne dai an ce kaddara ta rige fata Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ne ma ayan take cewa cikin cikin alkurani Allah yake yake saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ayan cewa in ya sha ne ma na wata aikata au ya labisu kumshi an kina ta in ya ce au ya labisu kumshi an wai zika ba da kuma ba sa ba to kama kama kama ta haka ne sai sai sai ke cewa ina kita ya zuku min fauke min fauke wani ta ta arjulikum yawwa au yi zika ba da kun ba su ba au yi lissa kun shi an yi zika ba da kun ba su ba in Allah yana so ni farkon aya ne yake yake cewa Allah sai ya ya kama ku min fauki kuma ta saman ku asabu an Allah ya so sai ya sabu ko muku azaba ta saman ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya nemi tsarin Allah daga wannan shikenan ce to shikenan an tsare al'umma ka ba an sabu ko musu da azaba kai yana ka sabu kama da wasu azaba ta sama aw min tahtu arjulikum ko ko in Allah ya so sai ya sabu ko muku da wata azaba ta karkashin kahuwan ku ta kasa irin wasu musibobi su ma na wanda kawai za su kama ku ta kasa Allah ya ce Allah ina neman tsari aka ce to an tsare su shikenan Allah al'umma wannan ta alisallam wannan irin wannan abin ba ya same su ba sai ba ba ba ba shi ba sai ce sai ce ce to sai Allah ya ce au ya libisa ba da kun au ya libisa kum shi'an ko Allah ya daga daga baya mai da ku kungiya kungiya wa'annan suna gaba da wa'annan wa'annan sai shi ma annabi sallallahu alaihi matsari aka ce a wannan fa kawai alƙalam ya bushe ko yace ya sanya ku sashen ku suna gaba da sashi suna adawa da juna wa yuzika ba'dukum ba'sa ba'd kuma ya dandana wa sashen ku kuda sashi ɗaya ko kun zama shi ko kulul qadiru ala an shi kulul qadiru ala an an yaba ta alaikum azabun fakum Allah shine mai iko absa ya aiko azaba daga saman ku aw min tati arjulikum ko ta kasan ku aw aw yalbisa kum shi yani yasa daga baya ku koma kungiya kungiya jama'a jama'a wa yuzika kum ba sa ba wa yuzika ba da kum ba sa ba kuma ya kuda dandana wa sashen ku kuda sashi ko azabci junan ku da juna to duka cikin wa'annan wa'an suka ce abu guda uku ne annabi sallallahu alaihi tambaya ya roki aka bashi guda biyu ɗaya aka ce an gama wa'an suka ce hudu ne aka bashi guda biyu biyu aka ce a'a ba da ma an riga an kalmi ya bushe to su ne wa'annan ire-iren abin da abu tsakaninsu musulmi tun lokacin nan fitinar da ta kabre a gashi tsakanin musulmi ne kawai aka samu sabani na kun bai wuce sabanin fahimta ba kuma abin da ba a so shi sama sun malama suka ce bai halitta ba a rika kutsawa cikin tabar tarihin abin da ya abu tsakanin sahabbai abu ne Allah ya kadarta zai wawo kuma Allah shi lamarin Allah ba ya sha bambam da na mutane baki daya dukan mu dukan su bayan Allah ne Allah shi ke kama wanda ya so da abin da ya so ya yahima wanda ya so da ta yanda ya grama dukan su wa'annan yardadu ne su wannan sahabban yardadu Allah ne yardadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun samu sabani shikenan an riga an yaye musu kuma Allah ya ba mu labari su wa'annan da zai sa aljanna cewa yake ne yake cewa sai mu hidda ‘yan aljanna sun ‘yan aljanna sun shiga wani za'ana min ghil wani za'ana mafi su zuru min ghil sai mu hidda duk wani abin da yake na kyama na keta da kin juna a zika sai mu hidda shi kawai su dama a yannan da duniya kake ganin kamar makiyan juna a da an ji aljanna ba a shiga da kyama kana kin wancan ko wannan kin wannan to amma mu a nan duniya tunda misali wannan ya mutu yana da da wannan shikenan kai gani kake duk wanda ke son wancan bai san wancan din ka ko kai adawa da guda ba ta wace duka kana son su to shi ba haka bane ba shi wata rana ana zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wanshi da dariya har an ga hakoransa suke tambaya ya aka yi ma'aikin Allah yace mutane ne guda biyu za su zo wajen ubangiji wannan ya ci zalin in wancan sai wanda aka wanda aka ci zalin kishi yake ce ya Allah a hidda mun haƙina ya Allah wannan shine zalunci na bani haƙina sai suna nan ba ce musu komai ba sai su hangi wani ka tabaran gida mai kyau daga nesa sai su dauke wannan sai shi wannan wanda aka aka zalunta sai ce a ubangiji wannan gidan kuma nawa ne ne waye tantance wannan gidan sai ce wanda ya yahi ma aka zalunce shi aka zalunce shi ya yahi ma dan uwan shi sai ce ya Allah na yahi mai daga sai to shikenan ku tai ja hannu dan uwan ku tai ku duka kowa ya samu irin wannan gidan da wanda ya yahin da wanda aka yahi ma to to ku kana nan kana nan da gano kana ta jin bakin ciki a wani ya ce ma wani kaza cikin sa abai wani ya ma wannan kai kana jin bakin cikin wannan kana su ba haka bane ba wani za ana ma mishi zuri min ghil Allah kita sun mun hidda abin da ke cikin zakatun su na daga ki da kyama da babu wannan tsakanin su eh to abinda shi sama ka a so ba a so ana karanta irin ana zurhuwa cikin irin irin wannan tarihin ga an yi kaza an yi kaza haka ji kana kyan wani a cikin su akwai wanda lalle su suna da rabon su na tsinuwa irin wanda suka yi irin wani babban laifi kamar su sai na Hussein din nan ittifaqan wanda yayi wanda suka mai wannan aikin tsire musu aiki wannan ba sahabbai bane ba kuma mutanen banza ne kuma hadda a rayuwarsu an gansu a cikin tarihin yanzu ko su ko mutanen duniya suke so amma abin da yake tsakanin su manyan saban da su ba ba haka ne ba to a daga ciki ne ya kamata dan dan muka zo muna dan bada tarihin ko ne a ciki sai na Hassan musamman shine wanda ba akwai duk dare na Allah akwai wa ana duk wani gidaje na miskinai da mabukata akwai wani bawan Allah kawai wanda ke bin su da abinci tsawon shekaru ba san kowaye ba a Madina ba san aka gasa gane kowane ne har sai da Allah ya masai na Hassan rasuwa masu wanka wanda suke mai wanka da farko su ga wani irin tabo haka a bayan shi me wannan su kuma wanda ke ba abinci suka ga shi kenan yanzu an bar kai musu abin da ake kai musu sai a gane a wannan taban wanda ke kai abincin nan sai na Hassan ne kuma wannan taban inda ke dora kayan ne ina ina tana kai mutane sai na ma'awiya wata rana kuna haɗi kamar da su wani sabo ana ganin kamar akwai wani tsakanin su yadda suke girmama su ya gaici sai na Hassan a da ya je a wajen shi ya ba shi kuɗi muna ce a ɗazina ce dubu kamar ƙarshen kuɗi na wajen su dubu dinarin nan sai da ba shi dinari dubu ɗari shi ma'awu yana shugaban musulmi a lokacin suna sarki ya ba sai na Hassan dinari dubu ɗari to shi ma dan ya jinjina mai ya nuna mai wannan abin da baka fa mai yawa ne yace wannan yace ba wanda ya taɓa ma irin wannan kyautar yace ba wanda ya taɓa ma yake ce mai ba wanda ya taɓa ma irin wani kyautai yake ce masai nasan eh shi ma sai nasan da ya jinjin amma shi ma ya hada mai shi ma kowane ne ya tuna mai ya sani yace to kun baka taɓa ba iri na ba irin wannan kyautai yace baka taɓa yin iri baka taɓa ma iri na kyauta ba irin haka ni ma ni kadai ne to haka suke suna girma junan su kuma suna cike da alheri to shine dan uwan shi wannan sai nasan shine aka ba wannan kissan sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace shekaru zamani zamani mai tsawo sai na koye ma dan uwana bai da mai ba yace sun mahaddastuhu sannan sai na zantar da shi da wannan abin da aka bani labari fa wajadtuhu qad sabaqani ilayhi sai na same shi ai ya ma riga ni zuwa wannan ta wata hanya ta daban wata hanya ce yace fasa al'abahu sai shi sai tambayi ya tambaye baban shi sai na ali amma da khalil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya tambayi kaka mashigan ma'aiki take sallallahu alaihi wasallam in ma'aiki sallallahu alaihi shiga gida yaya abu yake wa makarajihi in ya fita mafita shi in ya fito kuma yaya yake yaya ne lamarin shi ya fito wa majlisihi da mazamna shi yaya mazamna shi zaman shi da mazamna shi take wa shaklihi da kuma yaya kamannin shi suke sallallahu alaihi wasallam falam yada minhu shay'an sai na ali bai bar komai daga cikin wannan tambayoyin da shi sai da bashi amsa billahi billahi qala al-husayn sai na Hussein ya ce sa'altu abi na tambaye babana an dukuli rasulullahi sallam daga shigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce kana dukuluhu li nafsihi ma'zunan lahu fi zalika shigar shi ya kasance shigar shi ga kanshi abin neman ma izini ne a cikin wannan ma'ana in ya shiga gida ba kawai shi kenan yanzu ko duk kowa ga ma yana neman aki zo sa kai a'a yanzu sai an ba da izini ake shiga in ana so a shiga sai ka faɗi wane ne ya zo a je haɗa mai wani ne ke bakin kowa ya ce a shigo ko ka dakata ko haka nan fakana iza awa ila manzili ya kasance in ya koma gidansa jazza'a dukhulahu salasa ajza'in sai ya ya kakkasa shiga zuwa gare shi kaso uku juz'an lillahi to kaso da cikin wannan lokutan guda uku ɗaya dai na Allah ne wa juz'an li ahli kuma kaso ɗaya na na iyalinsa ne wa juz'an li nafsihi kuma kaso ɗaya na kanshi ne thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas sannan wannan kasan nashi na kanshi sai ya raba shi tsakanin shi da mutane fa yaruddu zalika ala al'amati bil khasati sai kasance yana mai da wannan a ga amawa bil khasati da khasawa wannan shi ce wannan ma'anar ma'ana biyu ke da ma'ana in ya shiga ma'ana ta farko akwai keɓantattun mutane sai ya gansu su zai gani sai kuma yanzu sai su koma su su tare mai sauran mutane jama'a na amawa kowa da kowa gama gari jama'a in ya ga akwai mutane keɓantattu wanda zai gani wannan su su shigo to in ya da musu ku kai kai kai za kai in ya so ku sai ku je kuma ku gawanta amawa wannan gama gari ku ce musu to kaza za ku yi ma ake sanar ya ce kaza yana kaza kamar yadda yake annabi sallallahu alaihi hida ma sai na abubakar yake koya mai yanda zai rika koya mutane ladabba na na zama da shi da da yanda ake da sauran yanda rayuwa take gudana haka sai na abubakar sai zo yana koya ma sauran mutane haka to haka in hida ma keɓantattu mutane suke wanda sai sai idan sai da sakon shi zuwa amawa ma'ana ta farko kenan ta biyu suka ce ana nin in ya zo in ya ga keɓantattu da farin sai ya canza su kuma da amawa su ta kuma in sauran mutane ma ko duk wanda ya zo shi ma ya shigo amma izini ya shigo amma da farko ana ganin kebantattun sannan a gansu wala yadda khiru anhum shay'an baya ajiye komi a gare su da Allah su masu shigowa suna da bukatan wani abu gare shi baya boye komi da abin da suke bukata zai ba su fakana min siratihi fi juz'il ummati isara ahli al-fadli bi izni ya kasance a cikin sirarsa cikin tarihin rayuwarsa fi juz'il ummati a cikin yankin nan na al'umma isara ahlil fadli ya zabanta yana zabunta ya yana zabunta ma'abuta fifiko da izinin shi wanda suka yi amma yayya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dukiya bane ba wanda sarakuna ba yake zaba a'a wanda suka yi daraja wurin ubangiji su yake ba izini wannan su wannan sun ga kullum lokaci masan ya shigo wa qismatuhu ala qadri fadlihim fi ad-din amma kaman na wadi raban nan kasan nan da yake basu amsa gwargwadon fifikon suna cikin addini minhum zul hajati cikin su akwai wanda yake da bukata bukata daya wa minhum zul hajati ne akwai wanda yake da bukata shi bukatoci ne guda biyu wa minhum zul hawayi cikin su akwai wanda yake da mabucin bukatoci da dama bai tashagalu bihim wa yashghaluhum fi ma yuslihuhum sai ya shagaltu bihim da su mana ya bar wani abubuwan da suke nashi ma sai ya bari saboda su wa ya shigaluhum fi ma yuslihum ya shagaltar da su cikin abin da yake zai gyara su wal ummata da kuma wanda zai gyara al'umma min mas'alatihi anhum daga min mas'alatihi daga tambaye shi anhum daga gare su ma'ana sai shi abin da suke bukata ya ba su lokaci ya ba su sannan abin da al'umma suke bukata kuma sai ya sa su wannan aikin ta yaya ya tambaye su abin da al'umma suke bukata suke ciki ku da ku shigo ku ke tare da mutane ni mutane suke bukata ni ne duka sauransu wannan aikin shine aikin zai shigar da su kuma kamar da zai zo gaba wa isbarihim billazi yanbaghi lahum kuma da ya ba su labari abin da ya dacewa da su wa yaqulu yana ce musu sallallahu alaihi wasallam li yuballigh li yuballigh shahidu minkum al-ghaiba wanda yake ya halarta daga cikin ku ya isan ma wanda baya nan labari wa ablighu hajata man la yastati iblagi hajatahu ku isar da bukata wanda bai iya isar da bukatar shi zuwa gare ni fa innahu ku sani cewa yanda lamarin da sha'ani yake man ablaga sultanan hajatan wanda ya isan ma wani sarki da wata bukata bukatar malla ya statiyu iblagiya wanda bai iya isar da wannan wannan bukata tashi tabbata Allahu qadamaihi yawmal qiyamati Allah zai tabbatar da duga dugan shi ran tashin kiyama lokacin da kahuwa suke sarbiya suke inda ku lokacin da mutum yake neman tabbacin ba inda lokacin da mutum ya nema a tabbatar da shi kamar lokacin a la yazkuru indahu la yuzkaru indahu illa illa zalik ba a ambatan wani abu ba a ambatan wani abu a wurin shi sai wannan wala yaqbalu min ahadin ghayrahu baya karban wani abu daga wani wurin wani sabanin wannan alherin mutane da abin da zai gyara mutane abinda kuma kai kake nema ne gyara ka babu wani abin da yake wani magana wanda ba su dace ba qala fi hadisi sufyan bin waki'in ya hidi a cikin hadisi na Sufyan dan waki kamar da in ban mance ba hadisi guda biyu ne ake karantawa aka rawaito nan tun farkon hadisi na hadisi ruwaya guda biyu ce yadkhuluna ruwadan mutane suna bukata suna shiga wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam suna ma'abuta bukatoci kamar yadda masu kiwo suke kowar awakin su suna zuwa wurin kiwo lokacin suke bukatan suna mabuta bukatoci bukata ta abin kiwon nan to haka mutane suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala yatafarraquna ba sa rarraba in suka je wajen shi illa an zawaqin sai abu sa koshi da samun biyan bukata na abubuwan duk da suke nema wa yakhrujuna adillatan sai su yi ta suna masu shiryarwa ya'ani yana nin da wannan kalimar fuqaha masana addini daga maki sanan suka shigo suna bukatun sani sai su yi ta suna masana qultu alqadi yace nace a ba magana alqadi yace magana sai na Hussein kenan ko yace fa asbirni an makharaji to ka ba labari yanda yake a cikin gidansa to ka ba labari in ya hito kuma yaya abin yake tana ga lokacin ya dan ja muna iya tubirki na har in Allah ya kai mu sati na gaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabaq